أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب صلاة الليل أليس كذلك؟ كتاب صلاة الليل littafin da ke bayanin sallar dare na filfilin dare in aka fara da kitab karkashin kitab ɗin akwai kuma abuwab su ne babukan da za a karanta game da wannan a littafin ke babu ma ja a fi salatin laili babin da ya zo na bayanin sallar dare قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن رجل عنده رضا عن رجل عنده رضا أنه أخبره وأنا متم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ma mini miri'in ta kunu lahu salatun bilailin, ce duk wanda ke da wurdin shi na dare, salloli da kake a cikin dare, yaglibuhun naumun wata rana sai bacciyar jaye ka, baka samu ka tashi kayi ba, illa ka taballahu lahu ajira salatihi sai Allah ya ba shi ladan sallarsa da yake ya saba bacci yayi yanzu ba ganganci yayi ba wa kana nawmuhu alaihi sadaka baccin da kai kuma sadaka ce Allah ya baka to قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته أنا عائشة الله كرمت يداتتي na kasance ina bacci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta ce kafafuwata guda biyu suna alƙiblan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'iza sajada gamazani in manzo Allah zai sujada sai zungure ni haka sai na janye kafata faƙabaltu rijilayya fa'iza kama basantuhuma in ya gama sujada har ya tashi ya miƙe sama sai na sake miƙe kafafuwata don na yi walwala a cikin bacci qalat sai ta ce walbuyutu yawma idhin laysa fiha masabih walbuyutu yawma izin gidaje lokacin ba fitilu kamar yadda aka saba an fahimta ba fitilu na kwai na haske na fluorescent da menene da menene amma akwai haske na imani shi sa aka rayu wannan rayuwar tafi rayuwar yanzu kyau an ga halin da suke ciki ɗakin manzon Allah kenan ina ma'ana in zai sujada sai zungure na da ja kafata wajen ba shi da girma ba babban waje ba ne ba ba shi da girma faɗi ko tsawo ko mai ta ce tana kwanciya gabashin manzon Allah kafanta na in alƙiblar manzon Allah inda yake sujada in zai sujada sai zunguri kafanta sai ta ja in ta lura ya gama sujada ya yi sama sai ta sake miƙe kafanta in akwai yalwataccen waje za a yi wannan ba haka ba zai yiwu ba eh duk abin da zai kunci mota za ta yi karanci gida zai yi kunci ko menene in akwai yalwar imani a zuciya to duniya duka tana da yalwa kenan amma duk abin da za a tara in akwai kunci a cikin zuciya rayuwa ba za ta yi daɗi ba har abada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat wa idza fasadat ala wahiyar kan zuciyar abinda ake duba ke ita ake fara gyarawa in ta gyaru shi ke nan sai ga komai yana tafiya da daɗi amma in ba ta gyaru ba kawai tangarɗa a ciki da kuma ba abinda zai tafi lafiya an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نانا عائشة الله كرمت داتش منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد wa in ɗayan ku na sallah sai gengedi bacci cikafin shi fara gengedi to ya rabu da sallan ya yi bacci hatta ya zaba an hunnau har sai ya yi bacci ya shi kenan baccin ya tafi saboda mai fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun manzo Allah ce abin da yasa na faɗa muku haka saboda in ɗayan ku yana sallah kuma yana gengedi لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه saboda bacci ya rinjaye shi sai ya je zai nemi gafara wajen Allah sai kuma ya zagi kansa abin da yake so daban abin da yake fada daban saboda bacci ya fi karfin shi ta'alimatun nabawiyya kenan addu'a lokacin kana nafilfili ko kana sallah ko kana zikiri sai ga bacci ya fi karfin ka manzo Allah ce ka ajiye ka yi bacci minti nawa ne minti talatin awa ɗaya ka gama sai ka tashi ka ci gaba da ibadarka saboda abin da ake so ka hankalci abin da kake fada cikin zikirin ka hankalci abin da kake a cikin sallah ɗin قال وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي بلاغات كنا من البلاغات كنا فقال من هذه من الله يجعل أنت وتماتا غاش با داماني صلى دريني باتا دواسني صلى هقر يواي سيتي واتيتي فقيل له هذه الحولاء بنت تويت حولاء كنا بنت تويت akwai haula su ne nan aule ko wa haula'u bintu tuwait haula kenan haula'u kenan yar tuwait la tanamu laila ba ta bacci a dare fakari hazalika rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta urifat alkarahiyatu min wajhihi fakariha ay mahallu shahid tatazakkar fakariha hatta urifat alkarahiyya fi wajhihi فليغيره بقلبه أليس كذلك؟ ثم قال سألنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا الله بايا كوسا وحسيكوكم كوسا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة ku ɗaukan makanku ayyukan da za ku yi kuna yi kullum kar ka ɗaukan makanka abin da yake da yawa gobe ka gaji ka daina ko ko raka'a biyu za ka yi ta yi ka yi ta yi har abada ya fi ka ce bara na yi raka'a talatin na yi raka'a hamsin na yi raka'a ashirin kana yi wata rana sai ka gaji ka gaji ka kosa sai ka ce bara ka bari ka huta to ka gaji da mai kenan da ibada قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله سيدنا عمر يا كسنتي أشكن دري ينا صلى نافلة غرغر أبن الله يهوري مسا حتى إذا كان من آخر الليل إن يجي كرشن دري أيقظ أهله للصلاة سيتاشي إيالنسا يتي قوة يتاشي صلى يقول لهم الصلاة الصلاة أي إلزموا الصلاة كتاجك يصلى الصلاة الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية سأل نسيك رجل آية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يتاشينا تصلى الصلاة ga manzon Allah ma yana sallah matarsa tana kwance bai ce ta tashi ta yi ko sai in ya kai karshen dare sai a ce to a tashi a yi sallah a tashi a yi sallah to a lokacin an tashi aka yi alwala in aka samu raka ta alfajiri aka yi sallah asuba cikin jama'a ai yayi an fahimta to ga wata mata da take ta dora ma kanta sallah dare mai manzon Allah ya manzon Allah dai aka ba shi labari sai bai ji daɗi ba sai bar ta san cewa ba daidai take yi ba an fahimta ga sayyidina Umar sai ya tsaya yana sallah yana sallah in ya ga an kai karshen dare ya ce as-sala as-sala as-sala wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa to sai mutane su tashi Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah karam sai Allah ji kansa da gafara abin nan central yasa a gidan shi tashi da asuba sai ya buga kowa ce ka karar kowa yana ji gidan wane wacce kin tashi ki sallah wacce ki tashi ki sallah wane ka tashi kai sallah haka ake yana da wahala yasa aka ce wa amur ahlaka bis salati sai aka ce wastabir al istibaru ashaddu min as-sabr a'maqu min as-sabr arfa'u min as-sabr al istibar eh ka jaji ka jajirce ka jure kana ta yi balle yanzu wanda ke da iyalai tare da shi gaban shi yaro in ka shiga kayan bacci yara suna chatin suna waya sai karfe biyu za su shiga da bacci ko uku lokacin da bacci ya dauke su kai kuma ka ce su tashi su sai sallah asuba za ku shirye za ku samu shiri tsakanin ku da kullum ka samu aiki kenan sai ka ce kar su je yawo eh ba su je yawo ba sun shiga gida ka kulle karfe takwas ko karfe tara amma dai ba waya na hannunsu ba to duniyan duk suka kawo duniyan duk suka dauko a hantafin hannunsu su shiga duk inda suke so dama dabaran da bature yayi kenan ba zai ce maka dai na kaza a'a sai kawo ma abin da zai kayatar da kai ya dauki hankalinka sai kana karatu alkur'ani kana Allah la izifi dai ne ko biyu ko kana Allah la ka gama kana gamawa me zaka dauka ka bude wayan nan mai ke ciki fitilan da ke ciki zaka bude nan ja nan bulu nan fari kaza kaza ka shiga wannan ka binciko wannan ka binciko baka jin gajiya a cikin wannan amma da ka fara ibada tabbas ibada taklifanci ne taklifanci kuma nauyi ne a kanka shi yasa wasanni yafi sauki da ibada ibada za ka yi ne don ka samu tsira wajen Allah to shi sa shaidan ba shi da rabo a ciki sai ya wahal da kai wasanni kuwa fa duk abin da za ka yi shaidan ba shi da rabo a ciki to shi ya sha sai ya wahal da kai duk abin da za ka yi shaidan na da rabo a ciki sai ya karfafa gwiwanka ayi kaza sai karf ya sa za ka iya zama awa ɗaya awa biyu kana ka kalli wannan ka kalli wannan talabijin ba ka gajiya amma ka dauki alkur'ani izifi ɗaya ma ka yi kokari ala ba da lada an fahimta me yasa saboda ibada nauyi ne ko kai a gida an ka da ka haifa ko ya fi jin maganan abokansa a waje zai je ya sake suna hira suna menene saboda wasanni ake yi kai ko me zaka yi zaka dora masa nauyi ne kar kai kaza dan me ba kai kaza tashi kai kaza ba nauyi bane ba to ya fi mishi wahala da abokansa su je su yi hira abinda ake so shi ake faɗa tuhon rai kenan a zo a dawo shi kenan an bata lokaci an fahimta yasa duk abin da yake taklifanci ne ke ciki to yana da wahala shi yasa ibada take da wahala duk abin da zaka yi shaidan bashi da rabo eh an muna son ai kaza kaza kaza kaza za gina masallaci ko za gina makaranta ko za tara mu marayu za ta menene da menene a ji a same ka gida kai kadai za ka yi karfin hali ka dauka dubu biyar ko goma ka bayar amma in taron jama'a aka yi fa aka kira wane da wane ka taso ka taka ka taka ka zo ka karbi spika dan Allah bakin ka zai cewa na bada dubu goma kai da kanka kana jin kunya kana kai da kanka ka san ba daidai bane ba saboda me saboda gida tsakaninka da Allah ne shedan ba zai samu rabo ba sai ya shiga zuciyarka a shaytanu ya idukumul faqra wa yamurukum bil fasha to nan kuwa fa duniya ta gani za a yabe ka za a jinjina maka sai ka kaji karfin gwiwa na ba da miliyan biyu na ba da miliyan biyar na ba amma in gida ne fa to gashi nan ga dubu goma na Allah baya yawa baya karewa ne baya yawa baya kaɗan na Allah baya yawa baya kaɗan ko eh shi dan kenan to gashi nan dai sayyidina Umar yanda yake yake ne tashi iyalansa amma ba zai tashe su tun farkon dare ba fa shi yasa ke ma sai ki la'akari ga wacce take sallah tun farkon dare har karshe manzo Allah ya nuna mata to ga matan manyan mutane ba lalle ne dan liman yana sallah yana limanci yana kiyamul laili a ce matarsa kuma a ce ita ma tana kiyamul laili tun daga farko har karshe ba a'a mace ana naumul laili ake neman ake so ta yi in ta ce za ta yi kiyamul laili ba za a shirya ba alaysa kazalik ita ta ba shi daman da ya ji daɗi ya samu ƙarfi ta shi yana kiyamun lai ita tana ita kuma ta ce kiyamun lai da za ta yi fa za a shirya za a sasanta to shi sa hisnul muslim din nan sai ki zabi kaɗan wanda za ki yi gwargwadon yadda zaki saman ma mai gidanki dama in ya ce hisnul muslim zaki karanta dukka to kin ga dare zai tafi kenan bai samu la- bai samu dama ba ko ko a'a bayan sallah asuba sai ki samu daya ko biyu wanda zaki akwai azkar da zaki ko girki kike kina yi ko kina tafiya kina yi amma bayan sallah asuba mai yiwuwa kafin ya je aiki yana bukatar matarsa kusa da shi to lokacin zaki zauna sai kin karanta hisnul muslim dukka za a shirya ba za a ji daɗi ba kenan ko to shi yasa sai a rinka yi a hankali ibada ake yi lada ake nema alaysa kazalik zikirin da zaki yi lada zaki samu shauraren shi da zaki yi wa fi bud'i ahadikum sadaqa alaysa kazalik Wat- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safi bayan sallah asuba ya kama hanya ya je dawo yazo ya ce a wace kina har yanzu me A- a, to ai na faɗi kalma ɗaya ma'ana har yanzu kina cikin wani zikiri da kike ta yi eh ma'ana ta yi har rana ta fito har hansi har lokacin walha aka ce za a nuna miki kalma ɗaya da za ta ninka duk abin da kika faɗa tun daga bayan sallah su ba har zuwa yanzu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi manzon Allah ne ya sanar da ita wannan mata ana nuna musu abubuwan da ke da sauki ne su yi saboda su kansu ana bukatar su ne alaisa ka zalik قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يشي أنكر هنتا بچي كافين صلى العشاء haka kuma bayan an yi sallar isha an karhanta surutu shikenan sai ka gama abin da za ka gama ka je kai bacci in sana'ar ka ba ta dare bace bayan an sallar isha in sana'ar ka ta dare ciki kenan sai ka je sana'ar ka ka je neman abincinka ba wanda ya karhanta ba wanda ya haramta قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر يا كسنتينا فدرشيوا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويصلى الدري درانا نافل في ركعة بيبيو أكيد in kai raka a biyu ka sallame in kai raka a biyu ka sallame in kai raka a biyu ka sallame qala yahya qala malik wa huwa al-amru indana imam malik yace haka al'amarin yake a wajen mu musuwa musu imam malik daga ina a kasar madina babu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil witr babin da ya zo na yadda manzon Allah ke wutiri sallan wutiri raka'a nawa yake yi ya yake yin su qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an aisha zawj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kana yusalli min al-layli 11 rak'a manzon Allah ta ce manzon Allah ya kasance yana sallar raka'a goma sha ɗaya a cikin dare yutiru min ha bi wahidatin goma sha ɗaya ɗin nan ɗaya na ƙarshe wutiri ake yi fa'iza faraga ittaja'a ala shiqqihi al-ayman in ya isar da sallah har yayi wutiri shi dan kishin gida akan bare dama ya kwanta kafin ya ji kiran as-salatu khairu minan naw kiran sallan asuba aka ce raka goma sha ɗaya ke yi mana in an yi biyu sai a sallame in an yi biyu sai a sallame so biyar to sai a tashi sai a kawo raka'a ɗaya tunda yutiru bi wahidatin haka zal wutiru bi wahida in kuma kana son kai al witir bi salati raka'atin in kai raka'a biyu so hudu raka'a takwas kenan sai ka tashi ka kawo raka'a uku ba sallamewa tsakani ba zama ma tsakani ka kawo raka a uku to kayi raka a goma sha ɗaya kenan amma wutiri raka a uku duk ya halatta ala wa haddathani yahya an malikin an sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi salamata bin abdurrahman ibn auf annahu sa'ala aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يا تنبي نانا عائشة يا يا صلى منزون الله يكي تكي كسن جواني أتشكي متى عزمي صلى دري faƙalat sai ta ce yus ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashrata raka'a tace a cikin watan azumi ne ko ba watan azumi ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya sallan dare ya ƙara yayi ƙari sama da raka'a goma sha ɗaya to yaya yake sallatar su tace yusalli arba'an sai salla raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi irin kyansu da tsawonsu raka'a hudu din nan za a yi raka'a biyu ne a zauna sa'annan a tashi a kawo raka'a biyu in kai raka'a biyu kai ka sallame ka tashi ka raka'a biyu ka sallame shi ma yayi summa yusalli arba'an sa'annan ya sake yin wa'ansu raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli thalathan sa'annan sai kawo raka'a uku sun zama raka'a goma sha ɗaya kenan hudu hudu uku goma sha ɗaya kenan faƙalat aisha faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atana mu kabla an tutira ya manzon Allah kakkan yi bacci kana bacci kafin kai hutiri faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya aisha ya ke aisha inna ainayya tanamani wala ya namu kalbi wayannan idanu guda biyu suke bacci amma zuciyar ba ta bacci a farke take saboda tana ganawa da Allah ana aiko wahayi قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة yanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taba yin sallah raka'a goma sha uku a cikin dare sun mai salli iza sami annida bis subhi sa'an nan ya sallah raka'a biyu kuma sha raka'a ta alfajiri kenan in an ji an yi kiran sallah raka'ataini khafifataini to ba dan ta ce sun mai salli ba sai a ɗauka raka'a goma sha ɗayan yake yi sa'an ya kara da wannan raka'a ta sai ce summa sa'an nan ya salli to wancan raka goma sha uku suna nan sa'an nan wannan biyu kuma raka ta alfajir suna nan to raka ta alfajir ba su cikin sallar dare to gari ya waye kenan ko alfijir ya keto to raka goma sha uku ta ce goma sha ɗaya ke ta yi baya karawa amma wani lokaci an same shi ya yi sallar raka goma sha uku shi yasa za ka yi sallar dare kai goma sha ɗaya ya yi kai goma sha uku ya yi malamai suka ce annafilatu khairun mawdu'u فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر قال وحدثني يحيى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة عبد الله بن عباس يتي وندري يا كوان وجن خالته كون مهي في ميمونه ya je gidanta yana yaro karami sai ta kama zai kwana sai kwana zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu qala fattaja'atu fi ardi alwisada yace da naje na kwanta suna kwance matashi na kwance kaka suna kwance sai ni kuma na zo fadin matashin sai na dora kaina sai na kwanta wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi sai wa ahlihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa suka kwanta bangare gefe daban ni kuma ina gefen matashin fi tuliha tsawon matashin suka kwanta ni kuma fadin matashin sai na dora kaina a wajen fanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci hatta idan tasafa al-layl manzon Allah na bacci har sai da aka raba dare aka kai tsakar dare aw qablahu bi qalilin ko kafin tsakar dare kaɗan aw ba'dahu bi qalilin ko bayan an raba dare tsakiya daban kaɗan ko tsakiyar dare ko kafin shi kaɗan ko bayan shi kaɗan isai kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka daga bacci fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai manzon Allah ya zauna yana share bacci daga idon fuskarsa da hannunsa in mutum ya tashi daga bacci ai haka yake yana shasharewa ko ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل إمران sannan ya karanta raka'o'i guda ayoyi guda goma na suratu al imrana mun mun sha karanta su a cikin karatu thumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minhu da manzo Allah ya tashi sai je wajen salka da aka kirataye akwai ruwa a ciki sai ya dauki salkan da ruwan da ke ciki sai ya alwala fa ahsana wudu'ahu sai manzo Allah ya kyautata alwalansa ثم قام يصلي sa'annan sai manzon Allah ya tashi yana sallah Abdullahi dan Abbas ya je wajen kanwan mahaifinsa ce koyar kanwan mahaifinsa koyar mahaifinsa kanwan mahaifinsa to yaro karami ne da yake yana da hazaka yana da kokolwa yana manzon Allah na bacci shi ma ya bacci da manzon Allah ya farka shi ma sai ya farka yana lura da duk abin da manzon Allah ke yi saboda ya kawo muna mu ma mu gani mu koya mu iya قال ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الامه sai yace fa qumtu yace yadda naga manzo manzo Allah ya tashi daga bacci ya share fuskar idan sa da bacci daga idan sa yaje ya dauki ruwa daga cikin salkaye alwala yace ni ma sai na tashi na share bacci daga fuskata na je na dauki ruwa na alwala thumma zahabtu fa qumtu ila janbihi sai na je na tsaya gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu yi yana sallah ni ma ina bin shi kenan فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها زي ما الله يدوك هنوسا من البركة يدورا كنسا sai kama kunninsa na dama yana murzawa haka fasalla raka'ataini yace sai manzo Allah ya raka'a yayi sallah raka'a biyu ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ركعوا هنا وكنا قوما ثم أوتر سأنا سيوتري ثم اتجع سأنا يكشن جدا يكون تاخدان حتى أتاه المؤذن ها شانوا شابيو ركع قوما شاء أكو كنا أكي وتري دايا har sai da mai kiran sallah ya zo fasalla rak'ataini khafifataini da aka kiran as-salatu khairun minan naw sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi rak'atayil fajr rak'o'i guda biyu thumma kharaja sa'an manzo Allah ya fita fa salla subha yaje sallan asuba qala wa haddathani yahya an malik an abdullah bin abi bakr ai mun gani manzo Allah da matarsa ke kwance ko manzo Allah ya tashi ya sallah ya tashi ta ce ki tashi ki nafila raka goma sha biyu abla dan abbas dan karamin yaro ya tashi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yasa an mace ana bar ta aba ana bar ta huta ne sana tana da ayyuka da yawa قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس ابن ابن مخرمة أخبره أن زيد بن خالد أن زي أن زيد بن خالد الجهني أنه قال زيد بن خالد الجهني لأرم لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله زل ورد سلم منذ الله أتكن درنا زين دوبا دقيا منذ الله كي قال يتي fatawassattu atabatahu da manzo Allah ya shiga gida daki sai na je kan kofa bakin kofan dakin sai na dora kaina akan bakin kofan dakin ina kwance ni ma aw fustatu fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace duk abinda manzo Allah ke ina ji sai manzo Allah ya tashi fa salla rak'atayn tawilatayn tawilatayn tawilatayn so nawa kenan rakawai guda biyu masu tsawo daya biyu uku so uku kenan ko sun masalla raka'ataini sa'annan kuma ya sallaci wa'ansu raka'o'i guda biyu wa huma dunan lataini qablahuma su wa'annan raka'o'i guda biyu ba su kai wa'ancan raka'o'i tsawo ba ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر سأن يوتر ركعة نوكينا أكي شانا شاء شانا شاء فتلك ثلاثة عشرة ركعة raka'o'i goma sha uku kenan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi. Eh? Ga shi sai na Umar aka ce in yana sallana in ya kai karshen dare, gwargwadon da za ta tashi ko raka'a nawa za ta iya yi ko raka'a ta alfajir ta yi ma'ana kar lokaci da ya kure. An fahimta? Matan sun kakashu. kasu ba haushe lokacin da yake cikin hayyacinsa ana azumi mai tsawo kafin azumi ce azumin tsofaffi ba ka yi faɗa ba ta sufu ba mai bukatar ta ba a bukatar ta to me zai hana ta kuma ta yi azumi me zai hana ta ta yi nafila amma ana bukatar ta ana bukatar kike kuma kina kice zaki tashi ki nafila nafila kike na ake wa fi bud'i ahadikum sadaka alaysa kadhalik in aka tashi aka yi aka yi sai a yi la'akari da lokacin dab da lokacin sallar asuba sai a tashe ta in ta yi raka'a biyu ta yi laifi raka uku ne ba ta samu lada ba ta samu lada babul amri bil witri babin da ya zo na umarnin da aka yi na ayi sallan wutiri قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنا عبد الله بن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم an salatin laili wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar dare fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi jawabi yace salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha sallar dare raka'a biyu raka'a biyu zakai tayi in ka ji tsoron fitowar alfijiri salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma kad salla sai kai raka'a daya to wannan hadisin duk hadisan da suka zo raka'a goma sha daya ko raka'a goma sha uku to wannan hadisin bai kayyade raka'o'in da za a yi ba masna masna wa idza khashiya ahadukum al-fajra falyusalli wahidatan falyutiru bi rak'a to masna masna masna in su goma ma za ka yi ya halatta kasancewa manzo Allah ya goma sha ɗaya ba ya kayyaje ba za a yi sama da haka ba an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية وأن متمن سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول innal witra wajibun wannan ya ji wani bawan Allah yana cewa ai sallan wutiri wajiba ce faƙala al-muqdaji farutu ila ubadat bin samit da yaji an wajabta sallan wutiri to bai gamsu ba sai tashi ya je wajen ubadat ibn samit fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna yace fa ataratu lahu wa huwa ra'ihun ila al-masjid sai na je na samu ubadatu bin samit za shi masallaci sai na shiga gaba na tsare shi daga ban shi fa akhbartuhu billazi qala abu muhammadin sai na ce ga abu muhammad ya ce sallar wutiri wajiba ce fa qala ubadatu kazaba abu muhammadin sai ubada ya ce ai abu muhammadin yayi kuskure akhta سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر cewa خمس خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد صلوا لي غدا بير سوني الله يا وجب دام باي فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن كان له عند الله احد ان يدخله الجنه yace duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ya haɗu da Allah da su bai rage komai ba a ciki Allah zai sa shi aljanna wa man lam ya'ti bihinna wanda kuma bai kiyaye waɗannan salloli guda biyar ba falaysa lahu inda Allahi ahadun ba shi da alkawari ba shi da tabbas a wajen Allah in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljanna in sha'a azabahu ma huwa ta'azibu mecece azaba me azaba ما هو الفرق بين العذاب والقتل ما بمجد كان العذاب على كسا العذاب العذاب هو إلى محيي ai ba a ce ba za a ce mutuwa ba za a ce mutuwa azaba ba shikenan azaba ana yi man mai rai ne abinda zai ji ci zai ji zafi shine azaba in ya riga ya mutu kuma fa ba zai ji zafi ba alaisa kazalik amma mutuwa fitar da ran kenan aka yi da ran ya fita shi kenan fama li jurhin min mayitin ilam mana ila muhayyin huwa al'azab ma li la ara al-hudhuda am kana sai ce me law azibannahu aw لأقتلنه أو لا يأتني آه. أو لا يأتني بسلطان عظيم تشيكي قال وحد وحدثني يحيى عن مالك هكذا الفرق بين الموت والقتل أليس كذلك؟ شرحنا هذا ونحن في آه في الجامعة الفرق بين القتل والموت أن القتل إزهاق الروح أن الموت أن القتل إز... هذه الروح لا تحيا إلا في جسم سليم إذا أفسدت الجسم خرجت وأن jiki da kake gani rai baya zama sai jikin jiki mai lafiya in ka bata jikin ka buge jikin ka karya jikin sai mai sai ran ya fice shine kisa kenan mutuwa kuma fa a cire ran a bar jikin lafiya an fahimta kamar wannan kwamfitilan in ka kashe shi yanzu ya mutu kenan ka ya mutu in kuma ka bar shi kunne ba kashe ba shi ka fasa kwan sai mai shi ma sai tafi an kashe shi kenan shi ne bambanci tsakanin mutuwa da kisa afa in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum ran baya zama shi cikin lafiyayyen jiki in aka bata jikin sai ya tafi an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه yace na kasance ina tafiya tare da Abdullahi dan Umar a hanyar Makka qala sa'idun falamma khashitu subha yace da naji da naji tsoron kar asuba kar alfijir ya keto nazaltu fa autartu she na sauka kan abar hawata she na sallan wutiri thumma adraktuhu sa'an na kama hanya naje an na riski abdullahi dan umar fa qala li abdullahi ibn umara sai ya ce min aina kunta ina ka ina ka kasance ina kake ne da zuba kuma har sai yanzu ka zo ka same ni qultu lahu sai na ce masa khashitu subha na gudun asbata alfijir ya fito bai wutiri ba ya fito bai wutiri ba fa nazaltu fa autartu sai na sauka na sallan wutiri na fa qala li abdullahi shi abdullahi dan umar yace alaysa laka fi rasulillahi uswa ba za ka yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa qultu bala nace ina so ya zai wallahi ina so fa qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير manzo Allah yana wutiri akan abar hawarsa to haka kai ma kana tafiya zaka iya yin sallar nafi zaka yi wutiri kan abar hawarka قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال يتي كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أو ترى سيدنا أبو بكر إنزي شقبتشي سي وترنسا وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل سيدنا عمر كوا شكر شندر يكي وترنسا داما إن كسن ذاك افتاشي كافين الفجر يكيتو كجنكر توترين يافي أما إن كان شكا كيوترين كفرق دري يافي قال سعيد بن المسيب فأما أنا سعيد بن المسيب سيتي ني إذا جئت فراشي أوترت يتي ني نزو كافين كنت سينا يوترينا لا فيها لا فيها to wanne ne kenan yafi in ka tabbatar da zaka tashi karshen dare yafi amma in kana shakka kai farkon dare haka yafi haka manzo Allah ya fada masa sayyidina Abu Huraira قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو وأن يضيت تنبي عبد الله بن عمر سلم وتري واجب فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون يا عبد الله بن عمر سلم وتري واجباتي ya ce kai manzon Allah ya yi wuturi musulmai sun yi wuturi ni ina ruwana wajiba ce kuma tun da manzon Allah ya yi musulmai sun yi fajja ala rajulu yuraddidu alaihi ya ce a ce maka na yi ai na san manzon Allah ya yi musulmai sun yi wajiba ce wa abdullahi ibn umar ya kulu autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa autarar muslimuna ya abdullahi dan umar sallahu wuturi wajiba ce ya ce manzon Allah dai ya yi wuturi musulmai kuma sun yi wuturi ya ce a a so nake da sani wajiba ce kuma ya ce manzon Allah ya yi wutiri musulmai kuma sun yi wutiri shi kenan magana ta kare abla dan umar in manzon Allah ya yi abu shi ba ba ruwan shi bincike wannan farilla wajibi ne kuma a shi aiki ya kama ta kama ki ala wa haddathani yahya an malikin أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول nana aisha tana fadar cewa man khashiya an yanama hatta yusbiha falyutir qabla an yanama duk wanda ke shakka kada ya bacci ya makara to in yazo kafin ya kwanta yayi wutirin sa wa man raja an yastaqiza akhir al-layli falyuakhir witrahu wanda kuma yake ya san cewa zai farka kafin alfijir ya keto to sai ya jinkirta wutirinsa karshen dare ya fi masa wannan da ba zai tashi ba zai makara yin wutirin farkon dare ya fi masa yasa afdaliya nan nisbiya ce ko saboda in kana shakkan ka farka ka ce mana barin bari karshen dare din ladan da ke ciki na samu sai ka yi mai sai ka rasa sai ka rasa to an kai abinka kuma farkon dare fa ka samu قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة yace na kasance tare da Abdullahi dan Umar Makka ga sama ta yi girgije kamar za a yi ruwa fa khashi Abdullahi subha sai Abdullahi dan Umar ya ji shakkan kal alfijir ya keto fa autara bi wahidatin sai wutiri raka'a daya thumma kashafa al-ghaimu sa'annan kuma sai ga waje ya kwaye ya yaye ba alamar ruwa ba komai fara'a anna alaihi lailan yaga ashe da shaurar dare ma ashe fashafa a bi wahidatin sai kawo raka'a daya sai wanda ya zama shafa'i thumma salla ba da zalika raka'ataini sa'an sa'annan yayi sallah raka'a biyu falamma khashiya subha aw tara bi wahidatin ta amma abin da malamai suka fada in dai ka riga kai wutiri kuma ka samu dama za ka yi sallah shikenan sai kai ta raka bi bi bi biyu haka kai karshe ba shi kai wannan wutirin ba shi ba shi kai raka adai tu shaffi umma kad sallaita thumma ba'da zalika ta'ati bi rak'atayn rak'atayn thumma ba'da zalika tutir ala al ulama qalu idza awtarta awwal al layl thumma سنتهت لك الظروف أن تقوم تصلي آخر الليل تصلي ركعتين ركعتين لا تعيد الوتر لا وتران في الليل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر ya ce abdullahi dan umar in ya yi sallah zai wutiri raka a biyu uku shi sallah raka a biyu shi sallame sannan sai tashi kawo wutiri raka a daya akan haka an yi wutiri da raka a daya kenan to shine hanyar irin wutirin da malikiya ke yi kenan yadda ka ga kai ma ka gada kana yi din nan bayan sallar isha a yi raka a biyu a sallame a tashi a kawo raka a daya hatta ya amura bi ba'd hajatihi in ya gama ya gama wutiri sai ce ko a kawo mishi ruwa ko a kawo masa wani abu ko menene قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة سعد بن أبي وقاص يا كسن شي باين صلى إشاء سي ركعة ديا يوتر سكينة ركعة ركعة ديا ما صلى بشي ما صلى قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا إمام مالك ينا غني ركعة ديا ما تيسلى imam malik ya ce walaisa ala hadha al-amr indana yana ganin ba za a yi raka'a ɗaya wutiri a ce an yi sallah ba walakin adnal witir salasu salasu yace wutiri mafi karancin wutiri raka'a uku akan haka raka'a ɗaya ba ta isa wutiri ba kenan wajen shi قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار أبلا عمر يسوى أي صلى المغرب وتر صلى النهار كينا صلوا لرانا قدانا وني قدا هدوني أه. صلى أصبح صلى الدرين يكون صلى رانا صلى رانا تكون صلى الدرين me bambanci tsakanin sallar safe wai ta sallar safe ce to a'a wai sallar safe ce to safiya tana cikin dare ne ko tana cikin rana وقال مالك من أوتر أول الليل إمام مالك يتي دو وان دي وتري فرق دري ثم نام سأنا يبتشي sun makama sai ya farka ya ga da shauran dama zai iya yin sallah fabada lahu an yi salliya falusalli masna masna fa huwa ahabbu ma samitu ilayya ai an gani ko imamu malik mazhabin shi in kai wutirin ka farkon dare sa'annan ka farka yace ba shi kai wancan abdullahi dan umar yayi ya kawo wutirin raka'a daya ya shafa a wancan ba a'a sai kai ta sallar ka nafila rabbi bi bi bi yanda Allah hore maka wancan wutirin ya shiga kenan ya tafi wannan kuma wata dama ce Allah ya baka tashi sai kai raka biyu ba sai kai wutiri biyu ba li'annahu la witrani fil layl ko babu wutiri ba'da al-fajr babin da yazo na yin wutiri bayan sallan al-fajr ma'ana ka zo baka yi wutiri ba lokaci ya cika ne baka ka zo baka yi wutiri ba sai aka tada ika aka tada sallah ka zo ka tarar da sallah za ka shagala da wutirin ne ka zo ka bi su sallah ko za ka bar wutirin ne ka bi su sallah in ka bi su sallah yaya za ka yi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن ابي ابن ابن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ عبد الله بن عباس شيني يكون تاي بچي سي فركا فقال لخادمه unzur ma sana'an nasu lokacin baya gani ya makance sai ce ma yaron su ka duba gani ya akai mai akai ne wa huwa yawma idhin qad dhahaba basaruhu fa dhahaba al khadim thumma raja'a sai yaron nasu ya tafi sai ya dawo fa qala qad sarafa an nasu min as-subh yace ai ai sallah asuba mutane har sun tafi fa qama abdullah ibn abbas sai abdullah dan abbas ya tashi fa autara thumma salla subha sai ya yi wutiri sa'an nan ya yi sallan asuba ina ma'ana wannan ina ma'ana wannan aiki da ya sai sallan ya sallaci wutirinsa sa'an nan sai ya yi sallan asuba wannan aikin da aka yi ya yi daidai ko akwai magana a kai mece akwai magana wace magana eh ban ji ba a ai maganar kata alfajar ba ta zo nan ba mai yiwa ya yi ta kuma daga baya yi zancen wutiri ake yi da babu wutir ba da alfajir ba babu raka a tarin alfajir ba ne yi eh mai cece hujja to ai sallar wutiri yaushe ake yi ta yanzu kuma asubara alfijir ya fito man nasiya salata aw nama fa waqtuha waqtuha yayi ko bai ba قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوترا بعد الفجر وإنما باين الله أكتي سني وتري باين الفجر يا كيتو قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال abdullahi dan masud ya ce ma ubali law uqimat salatu subhi wa ana utiru yace ban damu ba ina cikin wutiri aka zo aka tada ikama aka zo aka tada sallah asuba mana sai ya cika sautirin sa kenan alawa haddathani yahya an malikin an yahya bin sa'id annahu qala kana ubaratu ibn samit ya ummu qauman fa kharaja yawman ila subhi ubaratu ibn samit yana limanci wata rana sai ya fito da asuba فأقام المؤذن صلاة الصبح سيلا دن يتاد إقاما صلى الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم صبحا سيلي ما يشيك يشرو كدين تاد إقاما يوترنسا سأنا يشيك بسم الله كتاد إقاما قال وحدثني يحيى عن مالك أنا عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة ya ce ni ina wutiri ina jin ikama aw ba'da al-fajr yashukku abdurrahman ay zalika ay zalika qala qala wa haddathani yahya an malik ana abdurrahman min al-qasim annahu sami'a abahu al-qasim ibn muhammad yaqulu inni la utiru ba'da al-fajr yace ina yin wutiri bayan al-fajr ya fito قال قال يحيى قال مالك وانما يوتر بعد الفجر man nama anil wutiri imamu malik ya ce wanda ya yi wutiri bayan alfijiri shine wanda ya yi bacci har alfijir ya keto wala yan bagi li ahadin an ya ta'ammada zalik wala yan bagi li ahadin an ya ta'ammada zalika idza lam ya ta'ammada zalika fa ja'izun inda al-imam hatta ya za a witirahu ba da alfajiri kada mutum ya yi ganganci ya mai da witirinsa bayan sallah bayan alfijir ya keto amma in ya tashi daga bacci bayan alfijir ya keto ya zai yi zai iya yi ko kuma zai bari rana ta fito sai ya yi alaisa ka zalik to an je ai manya-manyan malamai da suka yi wutiri bayan sun alfijir ya keto saboda kowa yana da kowa yana da istinbati ne da yake lokacin da muke karanta da sa'i muka zo sallar dare karatun sallar dare bayyana ake ko koye ake yi eh mecece hujja imamun da sa'i ai babu hujja da zaka ce sallan asuba da sallan magarba da isha kana da hujja bayyana ake yi a zahar la'asar kana da hujja a sirce ake yi ba haka bane ba to sallan dare fa ba ka da nassi kan a bayyana ko a ɓoye sai imamun nasa'i kun manta rabukar ta ce in ka bayyana ta yi in ka ɓoye ta yi amma in ka ɓoye ya fi me yasa ya ce ya fi sirru duk sa'an abu ya fi sirru ya fi ikhlasi Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم